ga kuma gurin ina ficewa kuma sai Allah ya nuna mana shi hai la ya kamar mun yi ne za mu fice shi ba wara da bi faral ya hadithul kasiratu minha huwa ma musalsalun bil halafi an yi salsala da rantsuwa billahi alazim an an ibn arabi kala yace idza qaratul fatiha in za karanci fatiha fasal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah fi nafsin wahidan min ghairi kadai duk wanda yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da numfashi daya karka yanki to fa inni yaqulu ni ina gaya muku billahi alazim na muku rantsuwa da Allah mai girma laqad haddathani abul hasan malam baban hasan ya zantar da ni aliyu abul fatahi a tsayibu bi madinatul musuli a birnin musuli sanata shekara na ihide wa sita mi'ata shekara ɗari hida da ɗaya hijira na annabi wa ƙala yake billahi al'azim shi ma ya rantse da Allah laqad samitu naji wannan magana min abi bakar min fammihi min fi fammihi daga bakinsa wa lafazuhu da lafazinsa huwa yana cewa abul farad bunu muhammadu al-katib al-harawai mutumin birnin harawai wa qala yace billahi al-azim hima ya rantse da Allah mai girma laqad hadathana abubakar shashi abubakar shahi ne zantar da mu an shabi ba shabi min lafazihi daga lafazinsa wa qala yace billahi al-azim shi ma ya rantse da Allah laqad hadathani abdullahi al-ma'ruf abdullahi ne wanda aka fi sani da abi abi nasarar sarkasi wa qalihi kuma ce billahi al-azim yace ina ma rantsuwa da billahi al-azim laqad haddathani muhammad ibn faran malam muhammad dan faran yayi min wannan hadisi wa qalihi ma ce billahi al-azim ya rantsa da Allah laqad haddathani muhammad ibn yahya muhammad dan yahya ne ya zanta da ni al-waraqu al-faqih masanin fiqh wa qala yace billahi alazim shi ma ya rantsa da Allah mai girma laqad hadathani Muhammad ibn Hasan al-Alawi Muhammad dan Hasan Alawi shi mana hadisi az-zahiri magujin duni wa qala shi ma yace billahi alazim ya rantsa da Allah mai girma laqad hadathani Musa ibn Isa Musa dan Isa ne mana hadisi wa qala yace billahi alazim shi ma ya rantsa da Allah laqad hadathani Abubakar Raji'i abubakar raji'i ne ya mana hadisi wa qala abubakar raji yace billahi alazim yace shi ma ya rantse da Allah laqad haddathani Anas bin Malik Anas bin Malik ne zanta da ni wa qala shi ma Anas bin Malik yace billahi alazim laqad haddathani Muhammad Mustafa yace haƙiƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zanta da ni wa qala yace billahi alazim Annabi shi ma ya rantse da Allah mai girma ya ce da kada hadasa ne jibrilu ya ce hakika malaka jibrilu ne zantar da ni wa qala jibrilu ya ce billahi alazim shi ma rantsa da Allah mai girma la kada hadasa ne israfilu ya ce malaka israfilu ne zantar da ni wa qala ya ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya israfilu Allah ya ce bi izzati Allah ya rantsa da buwayarsa wa jalali Allah ya ce ya rantsa da girmansa wa judi da kyautansa wa karami da karamcinsa Allah ya ce man qara'a bismillahir rahmanir rahim marratan bi fatihatul kitabi marratan wahidatan mutum ya karanci bismillah da fatiha marra daya ishhadu ku shaida anni gafarta lahu Allah ya ce duk abin da yana masa gafara wa qabiltu min wal hasanati aiki na lada da ya kuma na karba wa tajawazu anhu sayyi'ati duk wani munana da yana yafe masa wala a harabu lisanahu ba zan kona harshensa ba bihin nari a cikin wutana wa ajirhi min azabar kabari zan tseratar da shi gabarin azaban kabari wa azaban nari da azaban wuta wala faza wal akbari da babban razani na wannan rana wa yalqani qabla al anbiya'i zai gamu da ni kafin annaba su zo gona wal awliya da waliyai ajma'ina baki daya wannan ya zo a littafin mannawi ala jami'u sagir to ya sa karku sake duk wanda aka ce duk lokacin da aka ce ko bako ne ya zo neman addu'a ba sai kana wahala ba idan ka ce ai wa annabi salati goma aka yi wa annabi salati goma an yi wa annabi salati goma in ka ce ai sai gafara layi sha daya ko da laifi tsakaninka da Allah Allah ya fi sai ku astaghfirullah sai ka ce ai la ilaha illallah goma ya daya idan an yi sai ka ce a karanci fatiha kafa uku godiya ga ubangiji idan an karanta kuma sai ka ce a karanci bismillah da kulwa kafa uku yabo ga ubangiji to kowace irin bukata ne sai a ce to shi kenan sai a ce to ai masa fatiha kafa daya ya isa fatiha kafa daya za a masa shi ma mai zuwa gun naka ka duba ka gani kai ne kake barin layi ai shi cewa ana gata malam na zo a mun fatiha to me yasa za ka je kana wahala ko ya ce ka zo ka masa kursi ne ya ce na zo mun lagare ja ku malam wannan ya zo ne neman fatiha to a masa ɗaya ya ne ba sai ka masa ɗaya ko gwamna ne ranka ne ya kaga ce akan kalla mun zo ne a mana fatiha to fatiha kafa ɗayan za ka yi yadda ya faɗa haka kai ko a ko miliyan goma ya baka kawo wannan bakin na gari kaza ba sai a ce ai fatiha suka zo nema malam ka musu ita fa ma za ba da haƙi shi kenan sai kai fatiha kafa daya in ka yi ka ce to da su da suka zo nema da mu ma mun sa buƙatar mu da na kun da Allah ya biya sai ka shafa shi kenan sai ka ci kuɗa ku tafi an gama mutumin da ya zo neman fatiha ka bayi wani abin daban to abin da ya zo nema ka bayi kuma kai ma ka sa buƙatar kuma ka yadda fa ka ce ka ba su fatiha da ka fa karga ya ga in sun ce da bukatar su sun zo nema ka ce ni ma ina neman ta in kai wasa lokacin lokacin ya sujaba ne sai su kwasa su tafi kai baka ciki to wayannan bakin da suka zo a musu fati a kafa ɗaya bukatar su Allah ya biya ka ce mu ma namu bukatan Allah ya biya dama dan kanka ma za ka yi to kai ka ba su kai kai wa kanka shi kenan a sauwaƙe sai ka huta amma ka dinga jan addu'a da yawa rabbana kaza duk wahala kake sha fatiha suka zo nema a basu in mutum ya zo neman abu kar ka bayi wani abu daban in ka bayi wani abu daban ba zai ga daraja ba ka bayi abin da ya zo nema mutum ya zo cin to ka kawo masa sallah ka bayi ka kawo ayaba ka ajiye ka kawo abarba ai kaga ba ta masa lokaci za ka yi tun da tuwo ya zo nema a bayi tuwo bako ya zo ya ce maka wane ne ya kawo ka ya ce wallahi ruwa zan sha to mutumin da ya zo shan ruwa ka kawo burodi ka ajiye mutumin da ya ce ruwa zan sha ka kawo turaren wuta ka ajiye masa kurin ka ɗauko ruwa a kofi ka bashi mai neman fadiya ɗau fadiya a bashi ya isa eh da an gane wannan an huta duk malamai masu tsoron Allah an kama fatiyar suke ba sa ƙara ba saboda imani da wannan rantsuwa da sanin darajar matsayin fatiya Allah ya gane da mu muje
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil to alamin bismillahir rahmanir rahim da ka faɗa dukkanin sunayen Allah sun tattara cikin wannan suna kace bismillah muna fara karatu da albarkacin sunayen ubangiji ar-rahmani sarki mai kyauta a duniya amma maganiya ar-rahimi majikan mu'mini a lahira kasa danke babu rabon kafiri sunayen Allah dubu hudu duk suna ciki suna dubu an ba annabawa dubu an baiwa mala'iku dubu Allah ya riƙe agunsa ɗari uku a taura ɗari uku a linjila ɗari uku a zabura casa'in da tara ne alƙur'ani guda ɗaya a gurin Allah to wayannan sunayen duk lokacin da kace bismillahir rahmanir rahim to duk sunayen Allah wanda sunaye ne na Allah ko ka san su ko baka san su ba ka kira wasu dan abin a sawwake yake idan an ce nemo suna dubu hudun ba za ka iya nemo su ba amma in kana so ka neman suna dubin ka ce bismillahir rahmanir in ka ce bismillahir rahmanir rahim to duk sunayen nan ka hada su suna dubu da Allah ya ba annabawa yana cikin Allahu suna dubu da Allah ya ba mala'iku yana cikin Ar-Rahman suna dubu da Allah ya rike gunsa yana cikin Ar-Rahim ina fata kun fahimta to kuma yi saura dubu ɗaya dubu hudu ne sai a ce a dawo wannan aluhun alifin da ka gani na Allahu suna dubu ya dauka lanjayen shi ko wannan suna dubu kun an kora su a cikin Allahu shi lanjayen kuma dubu ya dauka lanjayen dubu ya dauka hakurun dubu ya dauka ba suna dubu hudun ya kare ba to kuma a nan din ma Allah ya tattara wannan hakurin gaba ɗaya ya dauke suna dubu hudun duka shi yasa ake cewa hakuri ya kewaye sunayen Allah gaba ɗaya suna ciki shi yasa a larabci sunansa hu shi yasa zaka gida Allah din sai ka ce huwallahu da hakunan za ka fara yi ko da lokacin da za ka kira sunan Allah in ka ce huwa to shi kenan ma ya ƙare in ka ce hu shi kenan wannan sunayen gaba ɗaya ka kira wasu ina fata ka fahimta yasa mu tujaniyawa idan muna wurdi muna Allah Allah to amma su kuma kadira sai ka ce Allahu Allahu to su kuma suna bin wannan sirri ne na haɗa sunan Allah dubu hudu mu kuma da muka ce Allah to mun bi ne akan sunayen Allah kowanne yana nan akan kowane harafi ba harafin da ba mu raba masa sunan Allah a ciki ba ina ba ta kun fahimta adadinsa kuma 66 ne duk wanda ya yanzu in kana so Allah ya biya ma bukata kai alwala kai nafila raka bi kai asabar lillahi salata annabi haylala kai fatiha kafa uku bismillah da kulwa kafa uku inda ka ja sunan Allah 66 Allah Allah Allah da ganin ma'anansa da ganin girman in ka jaye ka daga bukata Allah kowane iri ne zai biya ma kai kuma akan fuska ta alkhairi domin duk sunayen Allah an tattara su a cikin wannan guri ya za bismillah da kuke gani annabawa ma ara musu ake kowane annabi ara masa haka ya Allah ya kwace amma annabin mu da zamanin sa yazo a dalilin sa ne aka bari yau al'umma har yau an bar mana bismillah kowa ya tashi zai yi bukatun sa kan bismillah alfarman annabi muka ci baban dan darajar annabi ba samu bismillah ma ba za mu yi ba bare ma a bar mana ita eh duk wanda ya rike bismillah ya huta shi yasa karatukan da suka wuce a baya muka ita ga muku falalan bismillah to duk abin da ake nema na sunayen Allah yana ciki ko ka sani ko baka sani ba ni'imar ubangiji da alkhairi da a cikin bismillah Allah ya aji ƙoramin aljanna guda hudun ma da ƙofofin aljanna guda hudun ma ta wannan bismillah suke yi ai mun gaya muku annabi da ya je gidan aljanna ƙoramin mauna ya ƙoramin zuma kowanne da hakurin da munjayen da kuma mi'aran da kuma mi'ara na bismillah duk anan su ma albarkan yake fita yasa duk mutumin da karatun mun muka faɗa ya daure ya bismillah miliyan ɗaya kai a duniya ba kai ba talauci malamai sun faɗa idan makaho zai daure ya yi sai ya ba mutum dubu abinci bismillah miliyan ɗaya wai ba ma kai bara ba kai ya daure inda ya ansa gabar layin salata na mahailala inda ya kama bismillah ya gani in makaho ne ya yi dubu ma wanda baya gani ba ma shi ya yi bara ba mutum dubu zai ba a tuwo su ci ina ga wanda kuma shi Allah ya bashi yake gani to ana ga ta malam ai ana yi me yasa ba ga na ga ita to ai ba a yarda ne wanda ga bayi gani yake da jimin nan ya saba da ita ya fi son wani abu na sir sirri wanda ya fice to tunda zuciya kama dama ba ta yadda ba ta ya za ka ga haka ai in za ba ka abu sai ka cire shakka ka yi imani kuma ka san abin yawwa amma mutane ai in ka ba su bismillah ba ita suke kallo ba suna kallon wani abu a ɓoye sai an ba su wani izini wanda zai girgiza su da ƙyar za ka yi aduwansa da wani ruhani da ka sani a ciki da wanda baka sani ba da wata kalma wanda ita ma kalman addu'a ce ko ba addu'a ba to yanzu mutane suka samu lakani abin ka ce da mutum ka yi bismillah sai gani yake kamar korarsa kai yanzu mutane da yawa suna zuwa ana gata malam ga halin da muke ciki ga muna halin talaukin sai ka je ka yi bismillah miliyan ɗaya sai ga mutum ya bata rai wai a gaya masa wani sirru mana me yasa za a gaya masa bismillah to kaga mai wannan ta ya zai yi abu ya gani shi kuma abun ana so in za ka yi in ka yi ka ga darajar abin dama in ka yi addu'a ma yi sababi ne da musabbabi a hakika sai ka kalli Allah ne zai baka to kai wanda ya baka addu'a ma baka yarda ba shi addu'a ma ba wannan kake nema ba dai dole yasa aka baka yi to ta yaya yadda ga ya ma in ka yi za ka yi kuma lokacin da kake yi kana yi ne da gwada Allah bari na yi zan ga abin sai ka ɗauka aniyar in ka gani ko baka gani ba ka yadda kurin wannan addu'ar ka rike yi a matsayin ibada in ka kai wa Allah ko ka kyale Allah ga abin da nake nema idan wannan abin zai zama min alkhairi rayuwa na da addini duniya da lahira to Allah ka sa wannan addu'a ya zama sanadi idan abin da nake nema ba alkhairi bane Allah kai kai ne ni dai zai roke zan roke ka Allah ka musanya min da abin da ya fa alkhairi to in kai da wannan niyyar ka zuba Allah ka zuba ka saurari ubangiji za a ga abin mamaki kuma kana yi din kana ganin girman abin kana addu'ar kuma kana ganin ma'anar abin ka dinga hararo ma'anan bismillahir rahmanir rahim din to in Allah ya yarda abin da magaya ma in baka ga wani ba ka ga shashin wani abu daga ciki
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkanin godiya ya tabbata ga sarki Allah ai jumla ce kabariyatun ta labarin kasadan biyar sana wanda ana nufin yabo alallahi ga Allah bi marmuni da abin da jumlan ya taro min annahu ta'ala malikun domin shi Allah shine mamallaki li jami'il hamdi ga dukkanin yabo min alkalki daga halitta duk wani yabo Allah ne ya cancanci mallakar wannan yabon saboda duk wanda zaka gode masa ma shi abin ba nasa bane a hakika Allah yi ne ya mallaki dukkanin godiya awul mustahiqu ko kuma yi ne wanda ya cancanta li an yahmuduhu a gode masa wallahu ilmun alal ma'budi domin wallahu da kuma da alami ne ga abun alal ma'budi ga abun bauta bi haƙƙi akan gaskiya rabbil alamin ubangijin talakai maliku li jami'il kari wanda ya mallaki dukkanin halitta min al insi na mutum wal jinni da aljanu wal malaikatu da malaiku wadda babu dabbobi dabbobi wa gairihim da wani wayan wa kullum mina kowane ɗaya da ku ana masa da laki alayhi a gare alimu a ce yan ala yuqalu ana cewa alimul insi yan alan mutane wa alimul jinni da yan alan aljanu ila gaira zalika izuwa wani wannan wa galaba fi jam'in sai aka rinjar a cikin jam'in sa bil yayi da ya wa nuni da nu'ara ulul ilmi sai ma abuta sani ala gairihim ga wani su wa min al alamati yana daga cikin alama li'annaha alamatu alam alama ce alama wujudi bisa ga samun su shine Allah madaukakin zai ce alami ne yan ala rabbul alamin duk abin da ka sani aljani ne mutane ne to yi zaka gode wa yi ne Allah shi za gode ko aljanna aka je in dai an shiga aljanna ba abin da za a iya faɗa sai daga jan ba akiru wa akiru da awai wa akiru da awai humu alhamdulillahi rabbil alamin duk mutumin da ya ji aljanna ya ga tanadin da Allah ya masa to akiru da awai humu ƙaryan addu'an ‘yan aljanna sai dai su ce an alhamdulillahi rabbil alamin mu gode wa Allah to kullum ka tsaya da yi wa Allah godiya in ka ci abinci ko kai haka gode wa Allah idan Allah ya ma ni'ima ka gode wa Allah in ka ji daɗi ka gode wa Allah idan Allah ya goma da wata jarraba ma ka ce alhamdulillah kuma idan wani alkhairi ya zo ka daina zai jahilci ne kana cewa wane na gode wane na gode ba haka ake ba Allah na gode ma wane da ya min sanadi ka saka masa da alkhairi duk wanda ya ma abu ka ce juzitu kaira shi kuma Allah ka ce alhamdulillah Allah ce an baka miliyan goma ka ce alhamdulillah miliyan ɗari alhamdulillah bayan nan ba wata magana ko in waye baka Allah ne a hakika Allah ne baka amma wanda ya zama sanadi sai ka masa addu'a ta alkhairi juzitu kaira to dukkanin godiya gaba ɗaya ta kai da rabbul alamin ubangiji zamu godewa shi Allah ya ba mu rai shi ya buza mana rai a jikinmu ba mu muka ce busa rai ba ba kuma dan mun cancanta Allah ya busa mana rai ba kuma Allah ya ba mu hankali ba cewa muka ya ba mu hankali ba ba kuma cancanta muka ya ba mu hankali ba dan ni'imansa da rahamansa ya ba mu hankali ga dabbobi suna da harye suna da baki ba sa iya magana mu muna magana to mu gode wa Allah da ya ga dama mu ma kamar wayancan ne ba za mu yi maganan ba mu gode wa Allah bayan wannan kuma har ila yau za mu bude littafi mu karanta in mun karanta kuma mu gane abin da yake ciki dabba baya karanta ba baya gane abin da yake ciki shi ma da an so kaman mu ma da an so kaman dabbar muke ba za mu karanta ba ba za mu gane ba amma mun san abin da zai cutar da mu mun san abin da zai amfanar da mu ko mun san ubangijin mu za mu bauta ubangijin mu kuma Allah ya kuma da annabi mu ya mana baiwa Allah ya kuma da annabi Muhammad da abin shawara ne Allah zai aiko cewa za mu yi annabi muke so ba shawara muka ba Allah ba muka waye gari ya gaji annabi Muhammadu shi ne annabi wannan abin da Allah ya tsara mu gode masa ba malam ka waye gari annabi Muhammadu ne annabinka alqur'ani ne littafinka musulunci ne addininka aka haife ka akan sunna duk wannan ba kai ka faɗa ba ba cewa kai ai ba kullum haka kaga an tsara kai ai mu gode wa Allah baba kai kace ai ba duk wannan ga hinan dai in mun duba mu gode wa Allah Allah ya dube mu da rahama irin nasu yace wannan al'umman ƙarhe ko da za ku zuwa ƙarhe na zaba muku annabi annabin ku annabi Muhammad wannan abin da Allah ya dan murna ma ba za ka mutu ba abin da kuɗi za a nema a sa da shi ko miliyan biliyan dubu ne za ka bayar ba za ka samu ba kurin muka waye gari annabi mu annabi Muhammadu akwai abin da ya wannan riba littattafan nan da duk Allah ya sauke babu irin alkur'ani sai Allah ya ce to wannan littafin da ya fi kowanne shine littafin a addini gaba daya babu addini irin musulunci wannan addinin Allah ya ce shine addinin in ka tana da wannan ni'imar ai godiya ma ba za ka iya ba shine qur'ani yace wa in ta'udu ni'matan wa in ta'udu ni'matan lahi la tusuha inna allaha la ghafurur rahim to ga yayin ni'ma uku muka fada da za ku kididdige ni'man ubangiji wallahi ba za ku iya kididdigewa ba to wannan ni'mar da Allah ya mana kai mu gode wa Allah gaba kaɗan ar-rahmanir rahim ar-rahman mai kyauta a duniya amma maganiya kyautansa ya bai musulmi ya bai kafiri an rahi mai majikan mumini a lahira kasa sai ce bai babu daban kafiri a nan duniya Allah bai ware kowa ba yadda za a ba musulmi za a ba kafiri shi duniya gun Allah darajarsa ko fukafukin sauro bai kai ba da darajar duniya ya kai fukafukin sauro a gun Allah da kafiri kurba ɗaya na ruwa ba za a ba shi ba shi ne za abin duniyar abin Allah ba komai ba shi ya sa kafiri ma zai samu musulmi ma zai samu amma a rahimi kasa tana ke bai babu daban kafiri kafiri ko kwayan zarra a lahira ba shi da rabu a lahira Allah ya ware kafiri a nan duniya da musulmin da kafirin ku nemi guri ku zauna da musulmin da kafirin duk Allah ya haɗa kowa da kowa babu wanda aka bari to yi ne fasarin arrahamani arrahimi aizin rahamati sarki ne ma abocin rahama iradatul wahiyya iradatul khair shine nufin alkhairi da ahli ga wanda suka cancanci ai musu alkhairi maliki yawmiddin maliki yawmiddin shine mamallakin mamallaka ranar gobe kiyama a aljaza'u ranar sakamako wa huwa yawmal qiyamati wa kaza bi zikri an kebe da an fito li annahu la malakan zahiran fihi li ahadin babu wani mamallaki a bayyane ga mutum guda da illa Allah sai dai Allah ta'ala بدليل سوى دليل آية ذي لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهير الله ران من ذي لمن الملك اليوم واي يكي da mulki a wannan rana ta lillahi wahidul qahar to in yayi ba in yayi tambaya din sai an samu shekara 40 ba wanda ya ba Allah amsa zati sai bai wa zati ya ba zati amsa da kansa ya ce lillahi wahid al-qahar an tara kowa da kowa guri daya ga sarakuna suna nan na gargajiya ga sarakuna na zamani suna nan ga masu kudin suna nan ga masu da'awar sarautar suna nan sai Allah ya ce to a yau kuma waye mai mulki dama ara musu ya yi mulkin Allah ara waye kuma ya kwace to in yi tambaya waye mai mulki a yau babu sai bayan shekara arba'in za ta zai amsa wa kansa lillahi alwahidu alqahar Allah shine madayancin sarki mai rinjaye to shi yasa mu gode wa Allah kuma duk lokacin da Allah ya baka mulki ka sassauta jarraba ka Allah yayi kar in an baka dama ka kure daman ba a yin haka saboda akwai ranar da za ta zo ranar gobe kiyama za a ce limanil mulkul yawma limanil mulkul yawm لله الواحد القهير wani aya yake cewa kullin lahuma قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير idan ka duba ka gani Allah ya faɗa kullin lahuma malikal mulki tutul mulki man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi dikal khair innaka ala kulli shay'in qadir abubuwa kaman guda uku idan Allah ya jibanta masu kar ka kure daman ka gaba daya kai ka sassauta saboda za a samu juyin zamani dan Qur'ani yace wa tilkal layyamu idawu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتأكد منكم to شهداء kaji والله لا يحب da الظالمين wannan kwanuka na duniya baya tafiya daidai duk lokacin da Allah ya baka arziki to idan Allah ya baka arziki ka daina kure zalunci ka je kai ne kwace gonan wani kai ne kwace gidan wani kai ne walakanta wani mai karamin karfi to wannan arzikin fa da Allah ya baka zai kwace ran da aka kwace aka baiwa wani fa iya abin da kai fa ka zai wa zuriyarka amma duk lokacin da Allah ya ma arziki ka sassauta in za a cuci wani ka je ka yi ka'in da na'in ka tsaya idan kuma za a kwace gidan wani ka je ka tsaya kai ba ka zaluntar mutane in wani ya bata ma rai ma za ka iya kai shi ka masa ɗauri na shekara bakwai kana da kuɗi to amma sai ka gida ya ka zauna wane yanzu shi ya min kaza ya min bata rai kaza ka ce ina neman sa sai a kira ya zo a zauna wane wannan laifin da kamar yanzu ya dace Allah ya bani dama fa ka sani zan yi yanzu in ɗaure ka a burfin shekara bakwai saman nima wata rana mu ne wata ran ba mu bane karna ma hakan nima ban san abin da zai biyo baya ba saboda haka duk abin da kamun wane na yafe na yafe magana a kai ga kotu ma babu bare dauri sai ka shiga gida ka dawo ka dauki kamar dubu hamsin ko ɗari ka ce to kuma a riƙe wannan Eh, ka yi haka toren da kamar duniya zuriyanka wani zai yi haka a dalilin wannan daga kafan da kai za a daga zuriyarka kafa eh bayan ka idan wani abu ya same su irin wannan to wannan adalcin da kai so za a yi wa zuriyarka shi yasa in Allah ya baka kuɗi kar ka kure yin zalunci abin da ka yin fa za a rama fa za a yi wa na bayan ka ko a duniya abin ya faru a kanka kana gani a maka in ba a yi ba sharrin da ka shuka to 'ya'yanka za su girba nabi duk mutumin da Allah ya bayi sarauta kar dan Allah ya baka sarauta ka dinga walakanta mutane ka kama wannan ka daure wani guri na wannan ka gani ka kwace wani ma ba daidai baka ce a je a kashe shi to in Allah ya baka dogon kwana duk abin da kai a gaban ka za yi ana yi wa ƴaƴanka sai Allah ya ga ka bi son wani abu ko matarka ko ɗanka ko wani abu ne da ka fi so to jarraban wannan abin da kai sai a ɗaura abin kana kallo kana da rai zai in ba kai dogon kwana ba to wani abin da kai ka shuka sharri ƴaƴanka za su girba a baya amma kana sarauta wani ma ba daidai ba wani ma rahin kunya wanda hukuncinsa in ka kai yi ba abin da zai sai ka kira shi da irin wannan an yi wa haruna rashid wani ya zo gunsa kurin haka ya tsaya ya ce haruna rashid ya ce mulkin nan naka fa yayi shi kuma duk duniya zamanin shi ne shugaban ƙasa sai ce Allah ya baka mulkin da ba irin su yanzu a duniya ya ce haka ne ya ce mun kana da matsala ai ne matsala na ya ce kai dan baiwa ne mahaifiyar ta ka baiwa ce shi ne na bakuran gaya ma shi kuma a fadansa mafi yanke kai ya fi mutum ɗari shi kuma ya ga tsakiya ya faɗa ya more shi kenan haruna rahil ya ce zan ma tambaya tsakanin annabi isma'ila da annabi ishaq wayannan annaba guda biyu duk yayan annabi ibrahim ne ka san da wannan yace zan tambaye ka annabi ibrahim matarsa hajara da ita hajara da saratu wacce ce matarsa ta aure yace saratu saratu matarsa ce ce ya hajara ba yace bai wasa ce yace to ita saratu da ta tahi mata ta aure wa ta haifa ya ta annabi isa hajara fa ta haifa annabi isma'ila to da annabi muhammad ya tahi bayyana ta ina ya bayyana ta hanyar hajaran ya bayyana ta hanyar isma'ila ko ta hanyar isa ga ita annabi ya bayyana ta hanyar isma'ila ya ce annabi isma'ila mahaifiyarsa baiwa ta nan annabi ya bayyana ya ce ya ce to kuma ni aiki kan annabi ne na bayyana ta bangaren baiwa akwai laifi sai ce ba ya ce ta hukuncin da yake kanka kisa ne ina masu takobi kowa takobi yana kille ce ku yafe masa ka rike kanka sai ya rike ya ce to fita da kanka ba za ka jefar mana kanka a nan ba ka rike kanka ya rike kansa haka haka ce masu takobi ku kyale ya rike kansa ya to ya tafi da kansa da ya fita yi kenan da ya fita yi nisa haka ce ka tafi da kanka shi ne dalilin da ake cewa ne ya tafi da kansa da zai bar kansa anan amma yace shi kenan ka je mun baka dan gwami kaga wanda ga ya cancanta kai ya bai wato haka sarki za kai duk wanda ya ma raini wanda ya kamata ya kai matsayin asare wuyansa ka yabe in ka yabe baya zai biyo baya wata ran sarautar nan ba kai bane ko ɗanka ne ko a ɗau sarautar ma a ba wani maƙiyinka shi za ƙurani ya ce wal kazimina la gaiza alladhina yunfiquna fi sarai wal darai wal kazimina la gaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin kaga Allah ya ce alladhina yunfiquna fi sarai wal darai wal kazimina la gaiza ma za hade fi shi wal afina 'anil nas yanzu nan ba a masa rangwame ba ba dai game da rangwamen ubangiji ba yanzu wannan ai kaga yau zai je lahira to Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin masu kyakkyawan sakayya masu kyautatawan Allah yana musu kyakkyawan sakayya to yasa nake ka muku na biyu in Allah ya ga sarki kar ka kure duk abin da zai wani ya bata mare ko kisa ne ya kama ka yafi akwai abin da zai biyo baya daga baya zuriyanka abin da kai din na wannan alkhairin to zuriyanka za su zaba za su girma idan kuma Allah mai arziki yayi ka mun gaya muku ne mai arziki shi ma ga yadda za ka yi kuma idan Allah ya malami Allah ya zo da kai kana karatu shi ma irin wannan za ka yi ko wani ya zo ya ma ba daidai ba ko wani almajiri ya bata ma rai ko wani mutumin garin ku ya zo ya ba wani jahilci ya zazzage ka karka ce a dau mataki ka kyale Allah ya dau ma mataki ya fi kai ka dauka idan an ma abu duk mutane sun taru kowa da kowa an taru abin ba ji daɗi ba wani ne ya zazzage ka mala ya ci mutuncin ka irin jahilan nan na karkaran ku ko garin ku aka yi shiru kowane almajiri tsumunta ya taya mala ya za ya ce ba komai Allah ya shirye shi mai yiwa Allah muka yi wa laifi Allah ya jarrabe mu da shi mu mutu ba ga Allah shi kuma Allah ya shirye shi wani abin da ya bai mana mai yiwa Allah muka yi wa laifi saboda haka mun tuba Allah eh kai shi kuma da ya bai mana ba da ya to Allah ya shirye shi in kai haka to in Allah ya yarda akwai abin da zai biyo baya zuri'arka wannan abin da kai sai ka girbe yi alkhairi in ka jefa ya baya a gaba za ka tsanta sharri kuma idan ka jefa ya baya a gaba yake jiranka to sai ka yi haka kar kana malami zan jefi wannan ni ba za a ganna ba ni yanzu nan za a gani gobe ma mutum ba zai kwana ba bai kama ba saboda rayuwar farkon muka sani tsakiyar muke ciki yanzu ƙarshen kuma shi ne abin tsoro eh duk abin da yake ana so ne ƙarshe ya yi kyau to idan ba a yi aikin da zai gyara ƙarshen ba ƙarshen ba za ta yi kyan ba a tsakiyar ake aikin gyaran ƙarshen eh za ka je wannan za ka bugi wannan za ka yi kaza to zamanin za ka kare fa idan Allah ya taya waiwayen ka fa ba da abin da ka sani za a waiwaye ka ba in ka jefa mutum da addu'a kai sai a jefe ka da talauci ana kallo abubuwan da ka fi karfin sa ya fi karfin ka kuma abin da kake tsoro wani zai ma rahin kunya baka yadda ba to yau za a waye gari dan ka zai ma yau rahin kunyan mutum guda uku ko dauke su hannu biyu idan wani na gefe ma rayin kunya ka gode wa Allah in baka gode wa Allah ba duk wanda bai gode wa rahmar Allah ba ya gode wa azabar Allah ba wani ya ma ka ki yarda ba yau ɗanka ne zai maka kuma dole ka haƙura in wani ya ma ba ka haƙura ba sai kaga ɗanka ya ma abin da ya fi na wani ka haƙura to kaga da ka haƙura wancan wannan ba yanzu yau wani ya ma ba daidai ba yanzu sai kaga matarka ta zo ta ma abin da baka tsammani ko dole ka haƙura ina fata ka fahimta in ka ki wannan musulmi ya ma wani abu ba daidai wani arne bai zai maka kuma dole ka ce ka gode kwalla jarrabe ka da wani soja kafiri ya ki ganin darajar ka ka ki ganin darajar mutane kana malam sai ya rike gemun ka haka wannan bunsuru akuya akuya wannan ka ajiye kai akuya ne malam kana kai akuya ne wannan malam me yasa ya zama haka ya ma haka akwai wani kai wa kai kana gaba ka to ga yara kanana mutum ya ce sauka sai ka sauka ya rike gemun kayana wannan kai akuya ne akuya ko kai akuya ko kana cin ciyawa ko akuya sai ka yi hindu ga yan garin ku kuma ka ɗauka mota ai tsaya Allah ka bari amma a lokacin ma kana so ka gyara in ya bar Allah kai ne wa laifi wa'annan suke walakanta ina tuba to yanzu shi ma zai bar ko ka je ka game da wani dan sanda a banza ya zo ya walakanta ka ba komai bane me yasa kai ne ka ce baka yarda da walakanci ba za ka kai ya mutum za ka yi kaza shi yasa ake walakanta kan ayi abinda ka ce baka yarda ba ne tun da baka yarda ba wanda ga dole kana karba ka ki karba dan Allah kuma dan dole za ka karba walakanci me ya jawo Allah aka bari to muna gaya muku malami in Allah ya baka wannan daraja ka kujeran nan karka kure malami kana daga kafa a tajiri in Allah bai wannan kujera yana daga wasu kafa Allah zai daga maka sannan kuma sarki in ya samu kujerar mulki ya ya daina kure maleji fa yana daga kafa fa bai san abin da zai biyo baya ba to shi yasa muke gaya muku duk ya zo ne akan maliki yau mai dini mamallaki mamallaka ranar sa kai an ana neman sa sautin sa to a daga a ba Allah dan shine mai mulkin gaba ɗaya duk wanda ka gani a duniya aro ya baka tunda aro ya bayar to za ka karba kayan aro ne to a bi abin a hankali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu Allah gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako ai da ka suka bil ibada da Allah kai muka ke bada ibada min tauhidi na ɗayan ta Allah wa gairihi da waninsa wannan dalbal ma'unata ala ibadati muna neman Allah ke keke ne akan ibada ko gairi hada wannan sa da halin da ka tsinci kanka in zaka nemi taimako kar ka nema a gurin mutum ya ka faɗa iyaka gare ka nake ibada gare ka nake neman taimako to nemi taimako gurin Allah in ka ce Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni to mutum ne zai zama tsani ya taimake ka amma kai kuka gurin Allah amma lokaci ɗaya gurin ka kai kuka gurin mutum kuma daga bawai ka ce Allah ya taimake ka to ka je gurin mutum ya ƙi kuma sai ka zo ka ce Allah ya taimake ka ba haka ake ba addu'a za ka fara halin da ka tsinci kanka kana addu'a in Allah ya sa dama in zai taimake kan wani zai kaddara ya zo gunka amma ka fara kai kuka gurin Allah duk lokacin da abu ya same ka man kaje gurin mutane abu kaza ne ya same ni kana ta fada to kaman karan Allah ka kai gurin mutum kuma ibada da kake kace gare ka nake bautawa ya Allah to kar ka tara Allah da wani nan gaba kuma ka dage al'amuranka gaba ɗaya ya koma ga Allah waliyan Allah in ka karanta wannan aya wani ma su ma suke saboda sun ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sun san tana da dan wasu abubuwa kanana kanana wanda bai kai komai ba a yau sau su abin har damun su yake dan imamu bukari wanda ya wallafa littafin buhari a wuni abincinsa dibino bakwai ne kuma a sati sau ɗaya ke tsugunnu a ban ɗaki da aka ce masa alaga da mana yace kai ya wannan ma kunyan Allah muke ji abinda Allah bai yi mu dan mu shiga daki wai yayi mu ne dan mu bauta masa muna ta bata lokaci a masai ai sati bai ke tsugullawa a masai sau daya amma yace kunyar Allah yake ji to ina ga mu wanda a wuni tsugunno bakwai muke yi kai kuma a wuni tsugunno bakwai kake yi kuma a sati tsugunno ɗaya yake yi kuma ya ce shi ba a yi dan wannan ba an yi ne dan bauta wannan ma yace kunyar Allah yake ji to kaga wannan zamanin mu ne ya kamata mu ji kunyar Allah ko yanzu abu kaɗan ya taimaki mutum ba za ka haƙura ba sai ka kai kuka gurin wani zan ja taimaka min barin kai kuka wani za a taimaka kuma ka ce iyaka na abu wa iyaka na sa'inu gare ka nake neman taimako kuma ka je kana neman taimako a gurin wani to ina wannan magana da ka faɗa me matsayinsa shi yasa karatu in an duba an gani shi yasa yi qur'ani da ka gani littafi ɗari da hudu ne duk littafi ɗari da hudun nan da ka gani gaba ɗaya Allah ya tara su a cikin attaura da linjila da zabura da alkur'ani su hudun kuma alkur'anin Allah ya tara shi a fatiha fatihan yana bismillahir rahmanir rahim fatihan nan aya guda bakwai ya tara komai duk abin da ake bukata na aya dubu shida da mai tanda sha hudu yana cikin ayoyin nan guda bakwai iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ka nemi taimako gurin Allah amma yanzu abin ya gagara mutane da kansu suke jefa kansu a halaka mutum ya dan ji motsi kaɗan wanda bai kai ya kawo ya ce zai je dau bashi a je neman bashi a buga gabar bayi kuma ba abin da ya kuma bala'i irin bashi annabi dai ba yawa mai bashi sallah idan kun zo da gawa a madina an fito za a je da shi makabarta an ce ya rasulullahi ga wannan bawan Allah ya mutu ai masa sallah annabi ya ce ana bin sa bashi an sahabbai sun ce ana bin sa bashi zai ce a ni ba na yi mai bashi sallah ne sallu ala ake ku kai wa dan uwanku sallah nan ba zai yi ba abin da kaga annabi ba zai ma sallah ba jama'a an mun duba mun gani ya kamata a kiyaye shi amma yau cin bahi ya zama na gangan akwai gari ne wanda dole ya zame masa cin bahi akwai cin bahin kuma yanzu gahi ya zama abin da ya zama dole sai ka karbi bahi zaka rayu wani irin rayuwa ne to in ka mutuwa zai biya maka to kai duk mai bahi ba shekara dubu ne kwanciyar gabar rana ɗaya ba zai kwanta ba rana dai ba zai kwanta ba muna gaya muku muna gaya muku ba kwaji mai kaunan ka yi zai gaya ma abin da za ka tsira in gwamnati za ta ba ta bayi kar ka karba kar ka karba ba kaunan ka ake ba wallahi wallahi babu kauna cikin bayin su na biyu a karan kanka din abin da bai zama wajibi ba kai ya kai ka daukan bayi matar ka ce ta tsugunna tana nakuda a rasa yadda za a yi hankalinka ya tashi to in ka karbi bayi da dalili na biyu dan wanka ne a kwance a asibiti za a masa tiyata sai an yi kuma kai ya sani ba ku wani abu kai ba ka da shi to wannan ka karɓi bahi amma yanzu misali yanzu jama'a karɓi bahi a ji a sai babur ko barawa ya ɗauke ya za ka yi yanzu jama'a a karɓi bahi a ji a sai saniya in ya mutu ya za ka yi yanzu jama'a mutum ya sai bahi ya je sai injin bahi sun ya lalace ya za ka yi da bahi ba kana za shekara goma ka biya bayi ka tsaya inda Allah ya ajiye ka ran da kaga bayi a kanka da farko ka sai da gonanka ka biya bashi in bai biya ba ka je ka sai da gidanka in ya gagara ka dinga rage suturanka kana siyarwa kuma duk wanda ake bi bayi kar a yi tuwo da nama a gidansa a masa miyan kuka kuma a daina surfe dusan ma a lissafa ya biyan bashi ran da ka biya bayi ko dan gwace bai fi ka arziki ba amma kai da ilimin ka Allah ya baka wani ma ya ilimin zamani ga ilimin muhammadiya kuma baka aiki da ilimin ka kuma ka waye gari ana bin ka bashi to ilimin naka ta ya za ka amfana da shi shi ilimin naka tunda bai hana ka ɗaukan bahi ba to ya za ka ka amfana da ilimin naka duk lokacin da gwamnati ya ba ku bashi shi gwamnati burinsa wai ba ku biya ba fa ai ba sa son biyan ai in kana so ka gwada su ka je ka gwada ka gani yanzu idan an baka bashi miliyan ɗaya yau ka ce ga kuɗin nan sai a ce sai a wata uku za ka biya mu ai ba mu yi alƙawarin haka ba duk wata uku ga abin da muka ce za ka kawo mana duk wata uku ga abin da muka ce za a kawo saboda haka rana ɗaya ka bamu ba mu yadda ba shi ha tun da mutum ya samu kayansa yau kun bayi yau ya miyar yaya gwadawa za ka yi ka gani idan za a ba da bayin miliyan ɗaya da gangan ka je ka karba in ka je karban bayin to sai riba ya shiga ciki sai an ce kawo kuɗin kaza da kaza ka ce a kuɗin za ku bani bayi ku bani miliyan ɗayan baka baɗi za a kawo eh to abin da za ka yi daga yau sun baka sai gobe ka je salamu alaikum amin alaikum salam kai ba mun sallame ka ba a dawowa ne wallahi dama wani abu ne zan yi na karban bayi kuma amma na fasa to ba zai gama mu da kuma to duk wanda Allah ya daka da su a zamanin kai yarda ka so su ku kuma wanda Allah ya baku shi kar ku bar kayan ku ya lalace ku rike da daraja zamanin nan baka addu'a raban ka ma zai raban wani ma naka ma zai zama raban wani kuma tun muna gaya mu gaskiya haka tafiya tana tafiya ran da aka ce babu mu kuma daga baya ka zo ka ce zaka ji gaskiya ya kamata fa an zo wani yanayi fa na duniyan nan fa wanda mutumin da bai shirya ba fa akwai abin duba yau zamanin nan fa in ka dan yawo a nan dan ka ji yawo duniya duk da ka je ka je ka dan dade a nan garin kana jin karatun ka je wani gudun sai ka gudu kai ma a to karatu duk yara ne malamin da ka je na san duniya sai ka ga a nan da ka bari a nan gaskiya take ba mu taba karatu mun ci almajir ya kawo haraji ba tun da muke kuma ba mu taba sa ku aiki ba ga gaban ku damuna muna da almajiri dubu biyu ba wanda zai je gona na noma ban yi noma don na sa ko wahala ba ka gane fa anan akwai gaskiya ba kwa itacen dafa abinci kuma ba kwa aikin damuna kuma rani an yi a karkarar nan ana albasa ba mu taba cewa ga wani almajiri ya zo ya mana noma ba ba kwa noma da damuna da rani ba kwa noma ba kwa nema mana kuɗi ba almajirin da ya ce na taba karɓe masa naira goma malam ya karba da wata dalili babu shi sai dai almajiri in Allah ya bamu mu bashi ku zo mu tare da ku ku ci abinci a wuni buhu bakwai muke dafa muku shinkafa kwano arba'in buhu uku dawa kwano arba'in buhu hudu ne zai muku abincin lokaci daya ba taba cewa yau babu ku kawo ciko ba ba mu taba cewa ku kawo kayan miya ba ba taba cewa ku kawo yaji ba ku dai lokaci yayi ka zo ka ci abinci a kurna ma wuta ka yi karatu ba a kuma sa ka wahala eh ya kamata ka yi tunani a nan akwai Allah ka zo mu da kai mu so annabi Muhammad mu duba Allah shine da'awar da muke muna can kuɗin ba wani abu bane kuma duk mutumin da ya zo in ka zama zaki duk mutumin da ya zo zai ɗauke ɗanka kar ka yadda ba zai yi ba wani malami da aka horar ya zo ya ɓadda ku ba zai yi ba a nan sai dai ka koma gefe a nan wani mahalukin malami ya zo wai zai bar da kai wallahi bai isa ya karuso gurin ba ga kungiyoyi ratata ana zuwa kawo bidiyon ba za a iya ba mun ga bidiyo a cikin mu kashe shi muke kuma kai ba za ka zo da bidiyo mu karba ba kuma wanda zai bar da ku mutum yana nan a nesa yanzu hangen nesa ake duk malaman salle ka ba damun azu in ka zo kuma sai ka zama na Allah shikenan in ka zo sabani yadda kake tunani kai ma da rabon ka zo sai a sa ka sai ka zama na Allah sai ka zo ka biya ta bi sai ita ce ka'idar mu zauna addini kuma da muke yi muwafaka muke nema ba taba ce mana an karba ba muna sa rai Allah ya karba kuma duk musulmi muna masa kyakkyawan fata burin mu a wannan kujera mu zauna duk musulmin duniya Allah ya haɗa kan mu guri daya duk wanda yake wani bangare wallahi haɗin kai muke nema a nan gidan namu da laifi mu mu gyara namu me wannan ya gyara me wannan ya gyara me wannan ya gyara mu taru mu je in mun je lahira Allah kuma ya duba ya ga wa suka yi dan Allah amma ba ma wa musulmi mummunan fata al muslimu akul muslimu la yazlimuhu wa la yaqiruhu a taqwa huna ko ban taba tafiya na tadda wani masallaci na ce ba na bin sallah ba ba ruwana daga na tadda wasu mutane ɗan wanda ba mu ba ma sallah zan bi ko sun ce in ce a da tsaye ne wallahi sai na bi ni ma wanda ya yarda da ni ya zo ya bi kuma musulmin ya zo nan in na ga yana ɗan kyama kyama na sai in ce to wane ku je daki ku yi sallah mana mu sai mu yi a masallaci in suka yi goma tambaye su abin da ya kawo su mu gama mu biya musu bukata kuma sai su koma ni kuma idan na je wanda suke in limamin ya yarda da ni magoya bayan sana dan kyama na ran ce sabon ce ai da magoya baya ku ce gaba duk mu bi ka to Allah ya gane da mu musulmi ya daina neman fitina ya nemi Allah ya hada kan musulmi guri daya kuma a zaman da muke da ku duk lokacin da kuka zo makarantar nan ku roki Allah ya kafa ku roki Allah duk nauyin da yake kanku Allah ya sauke muku ku roki Allah ya inganta muku zuriyar ku kana fatan ranar gobe kiyama da mu da ku mu je gaban muhammad rasulullah muhammad rasulullah muhammad rasulullah
wannan annabi namu to mu guza gaba kaɗan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyaka na abu da Allah gare ka muke bauta wai iyaka izuwa gare ka nan sai ina Allah muke neman taimako na kafsu ka bil ibadati min tauhidin wa gairi wa nadabul ma'unat Allah muna neman taimake ke ne alal ibadati ga ibada wa gairi hada wannan haka ihdina siratal mustaqim ihdina siratal Allah ka shirya da mu siratal mustaqima tabarki madaidaici arshadana ilai Allah ka shirya da mu wannan tabarki shine tabarkin da annabawa suke ciki da bayan Allah na gaba na gari da siddiƙai da shahidai wa'annan su ne tabarkin shi ne tabarkin wannan annabi namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan tabarki wacce ce tabarkin ne siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladina yi ne tabarkin da Allah kai nimomi gare shi dil hidayati da iriya wa yabdul an yi badali min alladhina bi silatihi ga kuma sila na gabansa shine tabarkin da Allah kai nemo mi gare an amallahu alaihi minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasana ulaika kullum ka roki Allah shi yasa kar musulmi ya raina musulmi duk musulmin da yake ba wanda aka bayyana albihar an karɓi sallarsa duk lokacin da zaka yi fatiha sai ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka hiryar da mu tabarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tabarkin da Allah kai ni'imomi a gare duk musulmi sai ya roki wannan to yasa duk lokacin da zaka yi ibada ka zauna tsakanin at-tarhibu wa tarhibu baina al-khawfi ar-rijal ka zauna tsakanin tsoron azaban Allah da kwaɗayin rahamar Allah kar kuma ka sakankance da rahama gaba ɗaya kar kuma ka da rai da azaban Allah tsakanin tsoro da sa rai a nan bawa yake zama ya sa rai alfarman annabinmu in Allah da ranar gobe kiyama za a mana sassauci siratal ladina siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا gairar الضالين magarubi banda tabarkin wanda Allah ya musu ukuba su ne Yahudawa alayhim yau kar ka bi tabarkin Yahudu wala raliyan kar kuma tabarkin Nasara shi yasa sai a danga mai da hankali Yahudu da Nasara wanne ne layin su ne yau shine karatun boko duk mutumin da zai yi boko ya dau boko ba a matsayin sana'a kafin ka yi karatun boko kuma in kana so imani ya zauna a zuciyarka to ka yi karatunmu na Muhammadiyya ko izo ɗaya ko biyun ka sani kawayidi lahallare ka roƙi Allah kai kawayidi kai lahallare imani ya zauna a zuciyarka duk lokacin da ka san imani to in kai boko to karatu ne na neman kuɗi boko kuma tana nan a matsayin sana'a amma idan baka san Allah ba kai boko ba yadda za a yi ka zama kana da imani saboda wannan abin da yahudu ya ɗin samu a zuciyarka na guba ya zauna shi yasa yanzu mutum da yawa yayi boko sai kai mamakin sa ana yan boko yan boko ba wani abu ne boko kuɗi ne in an gaya maka sijelin din zaka gane kuɗi ne a rubutu ba boko bane ko ba haka bane to boko ɗaya za bature ya sai min kuɗi ne karatun a ɗauke ya a matsayin sana'a amma ku 'ya'yan musulmi ku zo ku karanci ƙur'ani ku san wani abu daga addini to daga baya sai ku yi boko a matsayin sana'a in Allah ya yarda ko matsayi kuka rike za ku zauna da imani duk wanda kaga yayi boko yana jin kan mutane yana tausayi wallahi asalin sa almajiri ne in ka je ka bi diddigi ka bi diddigi za a ga almajiri ne to shi yasa ko an yi saboda ya san inda iyayensa suke da to za a ga an nemi taimako zai bayar in alkhairi ya zo zai yi in gudunmuwa ya zo zai yi idan matsayi ya rike babba to wannan matsayin kuma zai dinga taimakon addini yana taimakon musulmi amma wanda fa bai san Allah ba bai kuma yi karatunmu na addini ba to aka ɗora shi a boko zai zama ba imani ba imani zai zama saboda dama bai san imanin ba ai sai an san Allah ake san Allah wanda bai san Allah ba ta ina zai so Allah shi yasa yanzu ka duba ka gani idan mutum boko ya ratsa shi mutane uku ne mutane a gunsa na ɗaya matarsa nawa na biyu ‘ya'yansa na uku kanin matarsa ya ƙare ba ruwansa da babansa ba ruwansa da iyarsa ba ruwansa da ‘yan uwansa matarsa kanin matarsa sai ‘ya'yansa kuma nan gaba a rayuwansa ba kaddara duk lokacin da aka ce rayuwa ba kaddara to kuma ya zama rayuwar ya zama na kafirci yanzu idan ba gaya maka aka yi ba wanda ya karatun zamani wanda aka ya yi karatun zamani idan ya hirya abinci a gidansa wanda za su ci da hida iyalansa in dai ya yi hirya in ka ce salamu alaikum aminu alaikum salam da ya waiga ya ga wansu ne uwansu da ubansu daya da kanwansa uwansu da ubansu daya to ba zai bada abincin nan ba sai dai je saya musu a otar in ka ce me dalili ya ce ai ni a tsari na ban tsara da wa'annan ba yau saboda haka ni ba zai yoyi mu cina cuci kaina ba shi ko bai sani ba in abincin mutum biyar annabi ya ce mutum bakwai suka ce zai iya to yi ba zai ci wani abincin ba na biyu kuma yawan ka zo gidansa ba zai sauke ga gidansa ba sai da ya kai ka otal dan uwanka ne kaninka ne ko yayanka ne da dan uwanka sai ka ce za ka kai ku kwana a gidanka mana kuna fira ka ji kanshin dan uwanka dan uwanka ya ji kanshin ka ina za ka nema masa ka zo ka yi ka zo ka shimfiɗa balbalin gidanka ɗakin da za ka kwanta ka sa wannan wannan ka ƙanwarka kuma sai ga ɗakin matarka ka yi shimfiɗa a tsakar gidanka in dare ya yi in shi kadai zai kwanta kai ka fito waje ka kwanta ba wannan saboda ba kaddara ba a san yadda za a tsara rayuwar bane to kun ji yadda bala'in su yake in mutanen mu za ku yi boko ku ɗauke a matsayin sana'a ba a hana ku ba amma kafin ku yi boko ku san ilimin addini in kun san ilimin addini to mutum zai zama yana da imani wanda bai san ilimin addini ba ya boko ba yadda za a iya san ya zama yana da imani in ba haka ba yanzu ba na da ake cewa kar a yi karatun allo a yi mitin a hana ai ba arna ba ne ai ba arna a cikin musulminmu ne ai to yanzu ka ga inda imani karatun alkur'ani da aka sauke kana dubu da ɗari hudu ana yi yau ka ce kar a yi kana ga zai yoyu kuma in za ka hana ai ba cewa za ka yi za ka hana ba ka yi kwamice ka kira malamai da mutanen ƙasa ku zauna ko yana da yaki kuma sai ka faɗi illar da ba za a karanta ƙur'anin ba ai sai ka kawo matsala ga dalili ga dalili ga dalili in ka kawo dalilai akan littafin Allah masu karanta wanne suke da laifi to ba haka shari'a ya nuna ba ƙasa ba kara zube muke zaune ba da tsaro da kotu sai a ce duk makarantun kowa ai suna ƙarƙashin doka ko wanda ya laifi a kai karkashin doka amma kurin ka ji kana karanta littafin Allah ana nuna abu kaman Allah ne baka so kana ga hakan zai yoyu amma malami yayi laifi duk hukuncin da za a yi wa dan kasa ai masa almajiri in yayi laifi duk hukuncin da za a yi wa dan kasa in ya balaga ai masa amma ba dalili ka ce kara karanta littafin Allah kaga an yi bokon ne ba imani da da imani za a ga nauyin abin to yi za Allah ya ce wannan layi guda biyu ku kyaye shi ku kyaye layin yahudu ku kyaye layin nasara yadda muka gani mun gaya muku mun kuma faɗi illar wanda Allah ya sanar da yi lahira za mu je mun kama hanya kuma mun hau yanzu gangarawa ake wanda ya guji abin da Allah ya faɗa ya tsira wanda ya yarda da abin da ya zo daga Allah ya tsira wanda ya ji ko bai yadda ba to in ya tsinci kansa a masifa shi ya jawo Allah ya ce ku kiyaye layin yahudu ku kiyaye layin nasara wannan kaɗan ma gaya muku abin da ya sa aka ce a kiyaye layin yahuda da nasara akwai illa ne a layin wanda ma ba ku taɓa sani ba su yahudawan ba su suka bada nasaran fa su ma turawan ban sani ba yahudawan ne suka bada nasara su kuma yahudawa da muke magana mu guje su me dalilin da za a guji yahudawa a kawo hujja sai mu kama dalili yahudawa asalinsu suna karkashin fir'auna fir'auna yana musu azab fir'auna yana azabtar da su fa sai da aka samu fa yana mulki ya dade da annabi Musa ya zo da annabi Haruna ta sanadiyarsu Allah ya kwace yahudawa a hannun fir'auna makiyan nasa suka halaka fir'auna ya halaka shi ma magoya bayan suka halaka dan qur'ani yace wa nuridu an namunna wa nuridu an namunna ala alladhina turifu fil ardi wa najalahum a'immatan wa najalahum alwarisin Allah yace abin da ya samu ki haka asai rabbukum kuma an yi hulika asai rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastaklifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun to gaji Allah yace zama alaka da fir'auna mu maye ku mu ga ya za ku yi to da Allah yayi hakan annabi Musa ba yana ɗaukan mutanen nan yana tsallaka kogi na maliya sai suka ce suka ce ya Musa iji allana ilaha na qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun daga baya ba abin da yasa ake gudan hanyar su suka ce annabi Musa ka nema mana gunki zamanin fara'auna muna da gumaka fa wanda wai suka yi imanin ne aka fadda su ya ce amma qala innakum qaumun tajhalun bayan sun yi wannan bai kare ba fa yahudawa suka je suka kera dan maraki na gunki suka bauta masa kwana arba'in allah ya sa a cikinsu suka kai mutum dubu saba'in bayan an yi wannan bai kare ba sai da suka yi wa annabi musa sharri annabinsu ya kwabe rigansa ya kwabe wando annabi musa tsirara ya zo ya fice ta gunsu saka faɗa masa abin da bai dace ba sai da Allah ya masa tsirara ma tukun zaka diya fa barrahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allah wajiya bayan sun yi wa annabi Musa sharri bai kare iyanan ba Yahudawa da Nasara a duk duniya wanda Yahudu baya so wallahi wallahi Yahudu baya kaunan annabi Muhammadu ba sa san annabi daidai da ƙwayan zarra in sun ga sunan annabi a taura yage littafin suke idan sun ga sunan annabi yuharrifuna al-kalima amma wa yuharrifuna al-kalima amma wadihi wa lasu hanzan mimma zukiru bi wala ta ولا تزال تطلع على كائنة منهم إلا قليلا منهم gaba kaɗan فاعف عنهم واصفح مم.
إن الله يحب المحسنين yahudawa ba sa san annabi ba abin da yahudi ya tsana a duniya wallahi ya gege irin annabanmu ba sa so ba sa so tun kafin annabi ya zo duniya suke adawa da annabi ba ma sai da ya zo duniya ba rigiman da aka yi a ɗaura auren kakan annabi sayyidina hashim da salma yar amru yar ƙabilar nijariyawa yahudawa tun lokacin suka ce za su kai hashim kar zai aifi jika zai aifi annabi a nan allah ya ba su nasara aka kai yahudu wajen ɗari uku arba'in da wani ba cikin ɗari uku daga nan da aka haifi kakan annabi sai da na abdul madallabi yahudawa suka dage sai sun kai kakan annabi suka biyo shi daji inda ba kowa kwana kai ana faɗa da kakan annabi yana yaro yahudawa za su kai yi ne wai dan kar a haifi ɗan da zai haifi annabi muhammadu a nan yahudu ɗari hudu da aka kai su dawudul mudallabi ya je maka nan ma aka tada sabon rigima Allah ya kai yahudawa sai da na abdul mudallabi ya haifi sai da na abdullahi da ya mafarki zai yanka shi yahuda suka ba da gudunmuwa sai an kai dan kar ya haifi annabi nan ma Allah bai ba su nasara ba suka aika guba gidansa annabi muhammadu baban annabi in ya ci wannan guba ya koma ga Allah to ba za a haifi annabi ba yahuda suka yi wannan kokarin sai abincin yayi magana da haka wai ce kar ku ci ni fa ni an zuba min guba yahudawa ne suka zuba guba dan na cutar da baban annabi kar a haifi annabi daga nan Allah ya tsallakar baban annabi ya je farauta daji yahudawan siriya da na wasu gurare suka je a dajin suka kewaye baban annabi suka ce to ga abin da muke nema in mun yi masa kaza kaza to ba zai haifi annabi ba aka kewaye baban annabi wuni aka yi baban annabi shi kadai yana yaƙi da yahudu sai sun kai yi kare haifi annabi yahudawan nan Allah bai ba su nasara ba baban annabi ya kai su mutanen madina makka suka ji labari aka zo aka kama su mutum saba'in da aka je aka ɗaure su a gidan arkam bin abi arkam an ɗaure su a wannan gida da dare yayi babban bayahudan ya goge kirjin ya ɗinki ana ƙoƙarin ɗaura auren mahaifin annabi da mahaifiyar annabi yahudin ya ce mu ɗau dutse kara ɗaura auren mu yi kansu ko sa yi nasara an sun jiba dutsen dutsen zai dawo ya fasa goyinsu dole aka ɗaura aure da mahaifiyar annabi da mahaifin annabi annabi yana ciki yahuda suka matsa fasa an kai annabi kar ya zo duniya aka yi jibrilu sai da ya sauko a saman ka'aba ya daka tsawa ya ce mahaifiyar annaban za ku kai ya ce ni ne jibrilu gaba ɗaya zan iya riƙe ku annabi ya zo duniya Allah ya hana su sake yahudawa da annabi ya zo duniya suka haɗa baki da mutanen maka fatina ta yi gobe ta jibi annabi ya bar makan aka zo madina da aka zo madina ba su kyale annabi ba yahudu dubu sha biyu ne suka yi gangami na duk duniya a zo gaba da gaba a zo a ga ya za a yi yahuda dubu sha biyu suka kewaye garin annabi muhammadu annabi yana nan suka nuna rahin kunya ba a yi sallan azahar baran nan ana yaƙi ba a yi la'asar ba annabi bai samu dama ya yi ba sahabai ba su samu dama sun yi ba ba a yi magarba ba ba a yi isha ba ba a yi asaba ba kibiya ruwansa kurin yahuda suke yi dan sai an ga bayan annabi Allah bai ba su nasara ba to mu da muka ga wannan in ka zo yahudu ai dole ka bar annabi to Allah ya ce duk abin da za ku yi gairul magarubi ku kiyaye tabarkin yahudu baya san annabi Muhammad wala raliyin ku kiyaye tabarkin nasara wannan bokon da kana ji ana cewa nasaranci ne to annabi ya ce mu kula Allah ya ce mu kiyaye tabarkin nasara mu kiyaye yahudu mu kiyaye nasara idan za mu yi mu'amala da yahudu da nasara a baki a zuciya ya zamanto muna tare da addininmu muna tare da musulmi da musulunci amma a baki muna tare da su in mu'amala ta tunakayya ko wani abu ya haɗa mu idan musulmi ya yi ga aikin boko ya yi tunani a aikin in ɗan boko ne ka taimakin musulmi da musulunci to ta wannan ma sai ka samu sanadiya ka yi ga aljanna amma ka yi ga gaba ɗaya ka zama yahudu ba to wuta za ka in an baka wani matsayi kana musulmi a sanadiyar boko to ka higa da niyyar taimakon musulmi da musulunci aikin ɗamara kake aikin asibiti kake yi kowane irin aiki kake in dai kai ɗan arewa ne musulmi ne to ka shiga da niyyar taimakon musulmi da musulunci a baki kana tare da su a zuciya kana tare da yan uwanka musulmi a lahira wannan zuciyar da ka kudure kana tare da addinin ka zai amfane ka ina fata kun fahimta wannan shine Allah ya ce mu guje su kuma a junan su yahudawan su suka halakar da nasara mun ba ku labarin bulus a wancan karatunmu da ya gabata duk mai labari ya sani ina fata kun fahimta to Allah ya gane da mu wannan shine dalilin da Yahuda da Nasara suka bata
suratul baqarati madaniyatun wa yamiatan wa kanzun wa samanun aya wannan sura ne mai bayanin bakara abinda ake nufi bakara shine saniya wannan saniyan nan wanda muke ba ku labari to suran tana maganar saniyar ita dalilin da yasa Allah ya kawo labarin wannan saniya an samu wani yaro ne da yawa mahaifiyarsa biyayya kaɗan daga cikin labarin saniya wanda aka yi wani mutum mai suna amilu wanda aka yi an sauke yana da aya miya ta ne wa kamsun wa samanuna ɗari biyu da kuma tamanin da biyar ne ayoyin malam baban isiyaka ya gaya mana abu isiyaka sa'alabi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri a tafsirinsa da ya ji daga saddi wa gairihi da waninsa inna rajulan kana fi bani isra'ila a bani isra'ila an samu wani mutum barran bi abihi mutum mai yi wa babansa biyayya ne ba yadda ka sani na wancan labarin bane eh mai yi wa babansa biyayya ne wa balaga min birrihi a dalilin nagartan da yake nuna mahaifinsa wannan mutum annar rajulan atahu wani mutum ne ya zo masa gurinsa bi lu'ulu'atin da ya zo da lu'ulu'u fafta a yi baban nasa aikinsa sayan lu'ulu'u sai mutumin ya zo gunsa ya ce wane don Allah da ya zo baban yana barci ya ce wane shi mutumin yana baban sa biyayya ya ce ga lu'ulu'u ka saya da kan zina alawan ka saya lu'ulu'un nan da naira dubu da zinari dubu hamsin wa kana biya falon rewa in dai ka saya dubu hamsin to gaskiya za ka ci riba mai yawa faƙalar wani bayan shi wannan yaro sai ce a ini saman ka biya ka bani kuɗin faƙalar bawu ya ce faƙalar ya ce inna abi na'imu ya ce to ai abin da yake faruwa babana yana barci wa mai fita wa sunduke kaga ɗan mukullin a dakar wanda zan ɗau kuɗin na baka to ɗan mukullin a dakan ta tara sai babana ya sa ya ƙarƙashin filansa ɗan mukullin a dakan yana ƙarƙashin filan babana ya ce wani ga lu'ulu ka siya dubu hamsin ka biya ni kuɗin za ka ci riba ya ce to na ji na yadda zan siya amma a dakan namu da zan biya ka kuɗin babana yana barci ɗan mukullin yana ƙarƙashin filansa abin da ya faɗa fa mahala ne a ta yi tsayi zai ce sai dai ka saurara in babana ya tayi a barci to zan ɗauki ɗan mukullin na buɗe a dakan sai in baya kuɗin amma yanzu ba zan iya ba faƙala lau ya bayu sai mai siyarwan ya ce ai kaza a baka ni yanzu abin da nake so gaskiya ka tada babanka kurin waɗa ne na da kaban dukiya ta da babanka ka ɗau ɗan mukulli ka bude ka bani dukiya abin da ya gaya masa faƙala ya ce ma kun tali a bani ya ce wallahi ba zan tada ubana ba wallahi ko riba zan ci ba zan tada babana ba walakin wazidu ka ayyara ta'ala sai dai kana so tunda babana yana barci dubu hamsin ka sayar min eh to na yarda zan baka dubu sittin ka yi haƙuri zan ƙara ma dubu goma babana ya karka dubu hamsin na ziyara ni ba zan ta da babana na baka ba sai dai in za ka jira zan ƙara ma dubu goma walakin wuzi duka ashirar ta'ala wa an zirni a tayin tafiya ka zo na rari ya farka faƙalar rajulihi mutum ya ce ana haɗi ashirar ta'ala ina a kai zuga a baka yace ka gani ko ba haka nake so ba ta da babanka a dubu hamsin da ka siya in dai ka ta da babanka ya biya ni na baka dubu goma kyauta ni abin arba'in din shi kuma wa ajirtun annaqadi yanzu ka bani ka ta da babanka ka bani in ya siya ni na baka dubu goma ka ban arba'in shi kuma ya ce sai dai ka yi hakuri babana in ya tashi in biya ka in ka yi hakuri zan ƙara dubu goma biya dubu sittin فقال يجي أنا عاجلك عيرين عليه إن انتظر انت باه سي ميسير وان يجي كتاد بابنك دان الله idan babanka ya tashi ya biya ni kuɗi na dubu hamsin ne eh to ka ɗau dubu goma ya ce a'a sai dai ka yi hakuri in babana ya tashi na ƙara ma dubu goma ɗazu yanzu na ƙara ma goma in ka bari babana ya tashi na ƙara ma dubu ashirin a kai sai dai ka yi hakuri ni na ƙara ma dubu goma ni zan biya ka dubu saba'in shi kuma ya ce a'a ni zan baka dubu goma ka biya arba'in ya ce wallahi ba zai yi sai dai baba na ya daɗe yana barci na ƙara ma dubu goma ya zama dubu ashirin in ka yadda to fa fa'ala ya ce to yi kenan dole ya zauna za a bayi dubu saba'in ya koma ya zauna ana jiran babansa yana barci ana jiran babansa yana barci har babansa ya taya barci walam yuqil abahu bai tada babansa ba fala ma yasa kaza da babansa ya tayi ba abu akbarahu bi zalika yace baba ga yadda muka yi da bawon Allah nan lu'ulu'u ne ya kawo muka saya amma saboda kana da barci ga yadda muka yi babansa yace to bai kudin sa na lu'ulu'u sai aka bai dubu hamsin yace dubu ahirin da kai alkawari za a kara kuma kara masa ya kara masa fada'alahu sai baban yawa yaron addu'a yace yaro na waje za ku kairan Allah ya ma albarka kaji Allah Allah yawa yaron nan albarka shi kenan wannan shi ne sirrin bakaran tukun za mu je gaba kun ji yadda aka yi wa ƙala lahu ya ce a santa ya bunai ɗana Allah ya ma albarka wa hadhihi al-baqaratu laka bima sana'atu yace to sai bayan nan ya kira uban yace zo kaga wannan saniyan ta mace to na baka ita ya ba yara wa kana baqiyatu baqaran kana lahu yace sauran shanin nawa ne amma wannan saniyar ta mace na baka ita shikenan Allah cikin ikonsa aka dauki wannan saniya aka ba wannan yaro to da aka ɗauki wannan saniyar aka ba wannan yaro malamai suka faɗa sai yaron ya yi aure amma fa ba da kuɗin saniyan ba da ya aure kuma Allah ya bahi ɗa da matarsa da ciki shi kuma wannan saurayin kaga saniyansa ne yayi to matar da ciki sai mutuwa ya zo saniya sai kira matar sai ce wance ni zan koma ga Allah saniyan nan da babana ya bani kafin ya je kafin ya mutu sai je ɗau saniyan ya kai daji inda ba kowa ya ce daji ni zan koma ga Allah amana na baki amana in an haifi ɗana ya girma ran da ya zo ya neme ki ya nemi amana ki bashi sai bar saniyan a daji da ya dawo ya gaya matarsa ya ce kin ga kina da juna ya to ni ko zan koma ga Allah amma idan kin haifi ɗan cikin nan naki ya isa aure to na bar amanar saniya na a daji in ya isa aure ya je daji zai bashi wannan amana to yaro sai ya mutu ka je da haka yaro ya mutu ya bar matarsa da ciki shi mai yiwa babansa biyayya to matarsa da ciki kuma ana nan Allah cikin ikonsa sai aka aifi wannan matar ta aifi yaro to da ta aifi yaro yaro yana nan yana nan yana nan duk labarin ne a nan yana da yawa sai zan dan gaya muku sauran haka shi kenan yaro yana nan yana nan yaro ya girma da yaro ya girma ya yi zaman zanen aure shi kuma yaron duk abin da yake yana yi wa mahaifiyarsa biyayya ke kuma yadda wannan ya bi babansa yaro kuma yana yi wa mahaifiyarsa biyayya to yi ne yaro da ya yi sa aure sai ya ce iya na yi sa aure ba abin da za mu yi aure sai warta ce ka je jeji kaza in ka je ka ce jeji jeji ina amanar da babana ya bar maka duk abin da ka gani a jejin ya zo gunka to naka ne to shi ne yaron ya je jeji yana zuwa ya ce jeji jeji ina amanar da babana ya bar maka sai saniya tana kuka ta zo gurinsa da saniyar ta zo sai Allah ya ba saniyar ikon magana ya ce ni ne amanar babanka ka hau ne ya ce a'a mahaifiyata ba ta ce na hau ka ba ce min ta na rike wuyanka na tafi da ita gunsa sai saniya ya ce to ai da ka hau ne ai da ka hau ba za ka iya kai ni ba wala ba za ka iya ba to daga nan suna tafiya suna tafiya da saniyan sai guguwa ta zo da guguwa ta zo da gudu ta karbe saniyan ta rikita saniyan saniyan ta yaga daji shi yaron yana tsaye a guri daya yana tsaye a guri daya can saniyan kuma ta zo gunsa ya ce Allah mahaifiyata ta ce na zo da saniya Allah ga saniyan ta gudu ta je jeje ni umarnin da mahaifiyata ta bani ba zan bar nan ba in ta zo zan kai ta gun iyata in ba ta zo zan je ga iyata sai saniyan ta dawo ta ce kai ya ce ka hau ne ya ce ba zan hauka ba iyata ba ta ce in hauka ba ya ce ɗazu guguwan nan ka san ko me ya ce a shedan ne ba ya zo ya kwace ni da ƙarfi ya kora ni daji amma da kai wannan maganan ko Allah ya tura mala'iku suka kama shedan sun suka mangaje shi suka karɓo ni mala'ika ne yanzu ya dawo da ni hannunka to yi ne da ya zo da saniyan gaban mahaifiyarsa ya ce iya ga saniya ya ce to kaje saniyan nan ka sai da iya kasuwa akan dinari kaza amma idan an siya dinari kaza kar ka sayar sai ka nemi shawara to ya kai saniyar kasuwa yana tsaye wani ya zo ya ce saniyan ka nawa ya ce dinari kaza ne ya ce to na gara ma kaza ka sallamar mun ya ce a ba zan sallamar ma ba sai na je na haifi na shawarci mahaifiyarka ya ce to na kara ma kaza kar ka shawarci mahaifiyarka ya ce a wallahi ba zan yadda ba sai na shawarce ta da ya je shawarce ta ya dawo ya ce ka ce ka siyar ya ce to na siyar ya ce to na kara ma kaza kar ka shawarce ta ya ce ba zai yoyu ba dole sai na shawarci mahaifiyarka to yi ne da ya je gun mahaifiyar suka yi sau uku ya ce dan Allah in ka je ka ce da mutumin nan wai shin shi mutum ne ko mala'ika ne daga Allah in shi mala'ika ne daga Allah inda wani abu da Allah yake nufi ka ce mun mika wuya da ya dawo ya ce mahaifiyata ta ce tambaye ka wai kai mutum ne ko mala'ika ne daga Allah ya ce ka gaya mahaifiyarka ni ba mutum bane mala'ika ne wannan saniyar Allah ne min wahayi na gaya ma a ji a daure ta a nan garin wani mutum zai kai wani mutum idan an kai wani mutum za su tsananta wa kansu da neman saniya in an nemi saniyar yadda za ku sai da saniyar in sun yadda sai dai a fede saniyar idan an cire naman saniyan za a dinga sa zinari in an tada hi da zinari ya tayi ya tsaya aka cika fatan da zinari ya zama kamar saniya mai rai to da haka za a yi cinikin sai an saya haka ka je ka boye kayanka to yi ne ya je ajiye ta to yi ne suran bakaran ran da muka zo bayani kuma za ku ji ga ɗaya da rabi yayi muka yi sallah kuma sai mu fara da bakaran ko Allah ya bada lada to jama'a ayi wa annabi salati goma abinda muka yi kuskure da rahin sani da karancin ilimi da mu da